بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka da alkhairi na lahadi daren litinin 21 da wata na rabi'in al-akhir bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zawwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da biyar da wata na 11 watan Nuwamba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta muna godewa Allah subhanahu wata'ala bisa ni'imominsa waɗanda ba sa kilguwa akan mu kuma muna roƙon Allah ya ƙara mana daga falararsa yau rana ce da muke gabatar da karatun littafin muna matnul iziya a cikin fiqhun malikiya a wannan masallaci mai tarin albarka da alkhairi masallacin an-nur masallacin da yake tallata sunnar annabin rahma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan unguwa ta makoyar amare a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. Yau da ikon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi darasi na 26 a jerin darussan da muke gabatarwa cikin wannan littafi. Muna fata Allah ya muna waton dacewa da faɗin abin da yake daidai da kuma kare mu da tuntuɓe a rayuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya sanya alkhairi a rayuwarmu da abin da muke karantawa dare da rana. muna nan cikin babi da ya fasali da ya zo ya karantar da mu game da sha'anin zakka malam ya so mu bayaninsa akan abin da ya shafi zakka ta ta dabbobi muka ce ana fidda zakka ne cikin ababe guda hudu abu na farin abin da ya shafi dabbobi abu na biyu abin da ya shafi noma abu na uku abin da ya shafi kuɗi abu na biyar kuma urudu tijariya harkar kasuwanci kamfani kenan ko da makamantansu wayannan ababin da ake fidda ma zakka kenan to kuma dabbobi cikin dabbobi dabbobin ni'ima ake fidda ma zakka abin da ya shafi raƙumi da kuma saniya da danginta da kuma abin da ya shafi awaki da tumaki wannan bugun goro ake musu Allah subhanahu wataala ya datar da mu mun yi bayanin cewa waye kamata a baiwa zakka sannan kuma har mun kai inda malai yake mana bayani akan abin da ya shafi zakata akan abin da ya shafi zakata taraqumma ce ko eh muka ce raqumi guda guda hudu ba su da zakka daga dai idan mutun ya ji raqumi daya biyu uku ba su kai zakka ba hudu ba su kai zakka ba amma idan suka kai biyar idan mutum ya mallaki raƙumi biyar to zai ba da zakar akuya guda ɗaya ne mun fahimta idan kuma mutum ya mallaki daga shidda bakwai takwas har zauwa tara shi ma dai akuya ɗaya zai bayar haka kinan raƙumi daga daga nawa daga biyar zauwa tara za a ba da akuya ɗaya daga tara in ka doka zawwa goma sha hudu za a ba da akuya guda guda biyu daga sha biyar zawwa sha tara za a ba da akuya guda guda uku to daga ishirin zawwa ishirin da hudu za a ba da tinkiya guda guda hudu to da an kai ishirin da biyar zawwa zawwa talatin da biyar daga ishirin da biyar zagwa talatin da biyar kuma yanzu an huce tumaki mutum zai ba da bintu Mukhadi ne bintu Mukhadi ta ce raƙuma kuka ce taguwar da ta yi ta kai shekara ta shiga ta biyu ta ba shekara baya ta shiga ta biyu ita ce bintu Mukhadi abin da saka suna mata da wannan saboda wadda ta haihe ta ta sha da ta kuta kuma tana kan juna tana dauke da cikin wata kenan ko a shekara biyu kaga wannan wannan ita ce mutum zai bayarwa tago da ta yi shekara ɗaya ta shiga ta biyu idan mutum ya mallaki raƙumi 25 har 35 ta zai bayar idan mutum ya mallaki kuma raƙumi 36 har 45 36 har 45 zai ba da bintu labun ne bintu labun ita ce diyar wadda take shayarwa diyar wadda take shayarwa ma'ana wadda ta yi shekara ta cika shekara biyu ta shiga ta uku ana zancen taguwa kenan raƙuma mace idan mutum ya mallaki raƙumi ɗai bayan ɗai har talatin da shidda to zai bayar da raƙumar da ta shekara biyu ta shiga ta uku kenan. Kun fahimci karatun? Zan faɗa wani yi ta nan bai kamata mu yi saurin wucewa ba ko? Kuma ya kamata ce kowa na da abin rubutu da zai dinga ya dinga ɗoka. Saboda abin yana da muhimmanci sosai wanda Allah dukkanin mafanar jakadar annabin Allah muke. Tana iya kamawa ka je inda babu waɗanda suka yi karatun kuma akwai buƙatar kai wa mutane bayani. kaga in aka tambaye ka wannan kuma kai baka rike ba bala suka ce ma kutiba qarra wa ma hufiza farra abinda ka kiyaye akai gudu yake da ya yake amma abinda ka rubuta duk lokacin da ka so shi sai ka doko wannan abinda ka rubuta ka bincika duba ka gani kuma kai bayani kun fahimta shi yasa da malamai ba sa barin dalibi ba a dalibi babu alƙalami da abin rubutu saboda duk lokacin da dalibin ilimi ya ji abin fa'ida rubutawa yake to mu yanzu wayannan wayoyin sun bata muna sun sun raganta mu kware da gaske akwai sauki amma mun mun ragance sosai kware da gaske zaka murke wannan lisahin da kyawu daga 25 zuwa 30 mutun zai bada raƙuma da tago da tayi shekara ɗaya ta shiga ta ta biyu idan mutun ya mallaki raƙumi 36 zuwa 45 zai bayar da bintu labun bintu labun kuma tace wadda ta ta yi shekara biyu ta shiga ta shekara uku kaga kenan ana tana da kauna ta samu mabiyi cikin cikin dabbar idan mutun ya mallaki raqumi 46 46 zawa 45 afa zawa zawa 60 daga 46 zawa 60 ƙarin nawa kina ka samu ishirin kenan ko sha sha sha hudu to zai ba da hiƙa ya ga ce hiƙa shi ne taguwar ta yi shekara uku ta shiga ta hudu taguwar ta yi shekara uku ta shiga tana cikin shekara ta hudu za ke ce ma hiƙa ita kuma bintu labun wadda ta yi shekara biyu ta shiga ta ta uku ita kuma bintu muhad ita ce ta shekara ɗaya ta shiga shekara ta ta biyu to idan mutum ya mallaki raƙumi ɗaya bayan ɗaya raƙumi arba'in da shidda to zai ba da hiƙa hiƙa ta ce duk tagoda ta ɗai shekara uku tana cikin shekara ta hudu kun fahimta to idan suka kai sittin da ɗaya idan mutum ya mallaki sittin da ɗaya zauwa saba'in da da da biyar kuma zai ba da abin da ya shafi eh hiz'a hiz'a shine kuma duk tagura ta shekara hudu tana cikin shekara ta biyar ita zai ba kaga ai kudin su farashi su ba dai bane ko kun ga zakkan nan fa akwai sauki wallahi mun fahimta to daga nan kuma daga nan idan aka zo idan aka zo hiz'a daga 61 dawa saba'in da biyar to idan aka aka dangane a wannan a wannan lisahin to kuma lisahi zai tashi zai canza daga yadda aka sansa ya lisahin zai kasance shi ne lissahin zai kasance daga daga daga saba'in da shidda kenan ko? haka ne? daga saba'in da shidda zawa tamanin da goma daga saba'in da shidda zawa tamanin da goma to mutum zai bada binta labun binta labun shi ne wadda duk tagon labun muka ce bintu labun ta ce wadda ta yi shekara biyu ta shiga sau bintu labun ita ce wadda tago da ta yi shekara biyu ta shiga ta uku kenan idan mutum ya kai raƙumar su kai daga 76 zauwa 90 tamanin da goma kenan ko to zai ba da taguwa guda biyu suka shekara biyu su shiga cikin ta uku cikin diwoksan tamanin da goma ba tamanin da goma ɗabi na za a yi dawa mun fahimci karatun ai abin akwai sauƙi sai mun zo ta kudi za ku gane cewa shi abun akwai sauki kware da gaske wallahi abun akwai sauki sosai to idan suka kai 91 100 ba tara kenan ko zawwa 120 to sai a ba da hiqqatan ne hiqqa hiqqa wanda ta shekara uku ta shiga ta hudu to sai a ba da hiqqatan daga 90 da 80 da 11 zawwa 100 da 120 sai a ba da hiqqatani su ne wadda tagoda ta shekara ai ta shekara uku ta shiga ta ta hudu idan suka kai 121 tsawa 129 to sai mutum ya bada salasu banatu labun banatu labun labun shi da suka bintu labun ta cewa ta shekara biyu ta shiga ta ta ku sai mutum ya bada da ukun su sai ya doki da ukun su ya bayar a lokacin su kai 100 21 zawa 129 daga nan kuma sai lisahin ya canza fi kulli 40 bi'atu labun daga da an haura 40 daga nan da an ƙara 40 40 to sai a ƙara bintu labun ana ƙara 40 bintu labun ana ƙara bintu labun insha Allah to kuma cikin kowace 50 cikin kowace 50 kuma sai a ba da hiqqa haka za a fidda su har a wari haƙin Allah subhanahu wataala mun bace zakar saniya wani abin da ya shafi zakar abin nan zakar abin nan ne raƙumma kenan muna zancen raƙumma a ciki mun bai ci wannan karatun Allah subhanahu wataala ya sanya albarka to za mu tashi mu ƙara karanta abin da malai ya maimaita wala Allah kuma ƙara dawo mu mu yi bayanin abun daki daki dalla dalla saboda mutane su gano dan karatu ne wanda ana da kishirwarsa haka ne karatu ne kusan yanzu karatun zaka da karatun gado ba kowa ba ke tsayawa ya yi sa karatuka ne wanda ba kowa ba ke samun damar ya tsaya musamman ma karatun gado musamman kun ga karatun gadon nan ya fi komi rikici wanda za mu zo a kai kuma za mu karanta hadisai da manzo Allah ya ya ba da umarnin cewa a je a karanci ta'allamul fara'ida wa 'allimuhun nas ku koyi ilimin gado inji annabin Allah cikin ku koyar da mutane shi ku koya kuma ku koyar yace fa innahu awwalu ilmin yunza shine farkon ilimin da Allah zai fara fisgewa cikin al'umma sai an waye gari kaga mutun uban su ya rasu mahaifin su ya rasu kab gudan garin kaf a rasa wanda zai rawa musu gadon ba wanda ka ba wanda ya san sa haka manzon Allah ya faɗa kuma na ranci da Allah sai ta faru tunda annabin Allah ya ce ko wallahi sai ya faru ai yanzu ma akwai diyawa yanzu ma a kugarura da dama ba san can gado bane ake sallan ma bata gyaru balantana gado ba ba ga bane sallan ma ba iya ba balantana ai zan can gado ba Allah ya rufa mana asiri shi yasa ba abun da ya kamata mu dage mu ta karatu kuma misali mu sai karatu kuma mu dage mu ga sun yi karatu mai zurfi dan su taimaki al'ummar su dan wallahi al'ummu tana buƙatar karatu wallahi al'azim al'ummu tana da buƙatar karatu al'ummar wannan zamanin tana da buƙatar karatu akwai karatu amma kuma babu makaranta da yawa ba a karatu ina son ku bahinci wani abu guda karatu daban wa'azi fa daban wa'azi kowa ma zai iya yi kun ga wa'azi wallahi kowa zai iya yi amma karantarwa ba kowa ba zai iya yi ce yasa malamanmu na da su ba suka damuwa da da wa'azi da shi ma ba ba za a daina wa'azin ba saboda ta hanyar wa'azin mutane su gano har a tashi zuwa karatun amma sun fi damuwa da janibi ta'alimi a karanta da mutane sai ga an buɗe littafi min gilafin ila gilafin an sauki yanzu akwai majalisan da in ka zo ka zauna aka- aka buɗe littafi a subahin sai a karanta littafi 25 daga subahin daga sallar subahin ba ri- ba ruwansu da rikoda wannan da muke ta zamani mu yan zamani an zamani ne ba su ba ruwansu da rikoda su abinda ake da bukata shine formation de formateur ake yi kusan formation de formateur Eh, formation de formateur ita suke yi su ba su damu da su karanta su ba su damu da asan su ba ku masu karantarwa ku da kuke sun asan ku zo ku karatu ku je ku ta karantarwa kawai sai abu da maka littafi mingila abu da wannan a karanta a liƙe abu da wannan a fassara muku a liƙe har a karanta littafi 20 da wani abu da aka wallahi matasa mu tashi zuwa karatu wallahi al'adin ina ba kowa shawara mu tashi zuwa karatu wata ran za a wayi gari da ikon Allah a zo karatun nan babu na je karatu na liƙe duka na ta yi sai dai wani kula da majalisin nan ba dai ni an koma saboda tafiyar duniya tana buƙatar kullun ya zamanto eh active kana kana ana da kai ana kana kana- ka san abin da ke faruwa musamman irin wannan zamani akwai qadaya shi yasa eh, karatun wannan littafin fiqhun kadai na malikiya ko na mazahib to a wannan zamani da muke ciki ba zai sa mutun ya waye ba a duniyar karatu kadai sai ya karanta al-fiqhul mu'asir saboda muna cikin zamanin da akwai ababen da su wayancan magabata ba san ya faru ba ba san da wayannan ababen ba a bayi suka zo ashe akwai bukatar ko ɗan ma ku karci wannan abin Allah ya samu wani lafiya kuma Allah ya datar da mu mala yake cewa eh fa iza bala zamu tashi mu dawo anan abin da mala ya faɗa fa iza balagat 15 fa fiha thalath shiyahin ila 19 fa iza balagat 20 fa fiha arba'u shiyahin ila 40 wa 20 fa iza balagat 25 ila 5 35 fa fiha bintu makhaj وهي التي دخلت في السنة الثانية فإذا لم تكن له فإن لم تكن له ابن اللبون to in mutum bai da aka ce inda ya kamata mutum ya hidda bintu mahab daga 25 zuwa 30 sai baka da baka da bintu baka da bintu mahaj bai shekara shekara ɗaya ta shiga shekara biyu sai ka bada mai shekara biyu ta shiga shekara uku babu laifi babu babu laifi mun fahimta masha Allah ai fa eh, فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت محاد وهي التي دخلت في السنة الثانية فإن لم تكن له فابن لبون وهو ما دخل في, السا في السنة الثالثة فإذا بلغت 36 إلى 45 آه، ففيها بنت لبون فإذا بلغت 49 إلى 60 ففيها حقة وأنا دم مكان تعلم فسراكم وهي التي دخلت في السنة الرابعة فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة فإذا بلغت 96 إلى 90 ففي ففيها بنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 100 وإش- إلى 20 و100 ففيها يقتان فإذا زادت على ذلك تغير الواجب وفي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة وأنا مرقى من فسرش بس يمون ميمتا بقى abun da na faɗa shi da dan ƙara maimaitawa dan mu ƙara dakewa idan mutum yana da raƙuma zakkar raƙuma yadda take idan ka da raƙumi ɗaya bai da zakka raƙumi biyu ba zakka a kansa raƙumi uku bai da zakka raƙumi hudu bai da zakka ko da kuɗi sun kai miliyan miliyan ku ba su da zakka in dai raƙumi ne amma da ya kai raƙumi biyar za ka fidda akuya guda ɗaya shidda akuya ɗaya bakwai akuya ɗaya takwas akuya ɗaya ina nihin in sun ka takwas duka akuya ɗaya za ka yi da hazawa tara akuya ɗaya ce daga goma zauwa sha hudu za ka fi da akuya tinkiya guda biyu tinkiya ko akuya inda ke da ko tumaki tumakin za a fitar inda ke da ko akuya akuya za su fitar daga sha biyar zauwa sha tara tinkiya tinkiya guda uku daga ishirin zawa ishirin da hudu tinkiya guda hudu daga ishirin da biyar zauwa talatin bintu mihad ta ce ta shekara ɗaya ta shiga shekara biyu ana nihin taguwa fa raƙuma mace wadda ta shekara ɗaya tana cikin tafi ta zaka bayar idan raƙuma ka sun kai 20 da da biyar zuwa 30 daga 36 zuwa 45 ta yi ba da binta labun binta labun ta ce wadda ta shekara biyu ta shiga shekara ta ta uku daga 46 zuwa 60 zaka ba da hiqqa hiqqa ta ce wadda ta shekara uku ta shiga shekara ta hudu daga 61 zuwa 71 zaka bada hiz'a ko haz'a ita ce ta shekara ta ce ta shekara hudu ta shiga cikin shekara ta ta biyar ko daga daga saba'in da shidda zawa tis'in tamanin da goma sai ka ba da binta labun wata shekara biyu su shekara ta uku ɗaya biyunsu za ka bayar daga tis'in da ɗaya ɗari ba tara kenan ko tsawa ɗari da ishirin sai ka ba da sai ka ba da hikatani wata shekara uku ta shiga ta shikin ta hudu daga ɗari da ishirin da ɗaya zawa ɗari da ishirin da tara sai ka ba da salasu banati labun ka ba da ta shekara ɗaya ta shiga shekara biyu guda uku yanzu daga nan sai lissafin ya canza idan suka duk arba'in sai a hida mata abin ta mata bintu labun duk sai kirga arba'in arba'in kuma hamsin ne duk hamsin sai a hida masu kuma hikka guda ɗaya wannan shine zakar zakar raƙuma da aka gaya masu wannan jajayen masu kiyon raƙuma su ji tsoron Allah su dinga hidda haƙƙin Allah suna bayarwa ko bayyana a gaya musu Allah ne ya ce a doka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim aka wajibi ne idan mutun ya mulki wannan ya fitar in kuma bai fitar da zakkar abinda Allah ya bashi ba to ba ruwan Allah ya mutu mushriki ma bai ba ruwan Allah da shi domin zakka na daga cikin rukunnan musulunci guda guda biyar wannan sakon a kai shiga wa'annan masu ai kun fahimta ne ko masha Allah da sai waɗannan karan sai da madarar raƙuma ma ba shi da zakka kun fahimta akwai su da ƙoƙarin sai da nonon raƙuma ma ba a ba a fidda musu zakka to mu ƙara gaba yanzu kuma sai zakkar shanu tunda mun ga zakka ta ta raƙuma to yanzu za a za a hidda zakkar shanu daga ina zagwa ina ne mala yake cewa وأما البقر أما زكاتا تشانو إذا ثانية daga saniya ɗaya har saniya 29 ba a hidda musu zakka la shay a fiha idan kana saniya ɗai biyu goma 25 duk ba su da zakka sai in sun kai 30 sai shanunka sun kai saniya 30 ko bai da in sun kai saniya talatin zauwa talatin da tara sai ka fitar da ɗabi'a ɗabi'a kuma shi ne duk wanda ya cika duk sada ta cika shekara ɗaya ta shiga shekara ta biyu ko saniya ko sa ai akwai sauƙi dai ko Allah na san mu da alkhairi shi abin da mutane su fahimta ba ita zakka fa ku fahimci wani abu zakka a dukiya kamar misalin mutum ne ya tara tufafinsa tufafi tufafin sawa suka yi dauda sai ka wanke su kuma da sai ka wanke tufafin sai ka tara ruwan na wanda ka wanke tufafin wuri daya wace amfani gare su gare ka za ka sha za a yi ɗori da su a matsayin mai suke a matsayin datti kazanta to haka zakka take cikin dukiyar mai kuɗi haka zakka take a cikin dukiyar mai kudi da titi kazanta ce kuma fitar rashin fitar zakka na daga cikin abin da ke sa ba Allah ya kada mutum da jarabobi kun ba a hiddawa da kyawu ita zakka ba a estimate sai a zo gargin nan sai a ce ina tsammanin gargin ga sun kai saniya kaza a'a dole dai bayan dai ina ɗan sai an kilga su babu ne estimation dan me zaka wa Allah estimate baka wa Allah estime kilgawa zaka yi kun fahimta ba kiyasi kace ina ki yana tunanin su a'a sai an kilga dai bayan daya dai ba sai kilge su dai bayan daya ai shi yasa ya halitta in zaka fidda zakka to ka dauko da zasu ba laifi ka dauko da zasu zasu yi maka lisahi idan ka fidda zakka kuma cikin dukiyar zakka zaka yi ba su wani abu shi shi ba shi bane Allah ya faɗa cikin alqur'ani eh wal'amilina alaiha wal'amilina alaiha suna sune zaka ba suna cikin wanda ake ba mun fahimta Allah ya dace da mu to idan suka kai kuma saniya 40 zawwa 59 saniya 40 zawwa 59 to zaka bada musinna musinna ko ta ce wata shekara biyu ta shiga cikin shekara uku idan shanunka suka kai shana nawa arba'in zawa hamsin da tara suka ba da saniya guda mai shekara biyu wadda ta shiga cikin shekara ta uku daga sittin zawa sittin da tara sai ka ba da wadda ta shekara ɗaya tana cikin shekara ta biyu guda biyu idan kana da shanu sittin da ɗaya ke sittin zawa sittin da tara to za ka ba da ɗan sa guda biyu mai shekara guda wanda ya shiga cikin ta biyu ko sa ko saniya duk wanda ka bayar ya yi daidai cikinsu ba ne shi mun fahimta ko ko kuna ganewa da kyau ko eh lisanan abun nan lisahi ne ake yi idan kuma suka kai saba'in zawa saba'in da tara to za ka ba da mai shekara ɗaya ta shiga ta biyu da mai shekara ta biyu ta shiga cikin ta uku guda biyu mai shekara ɗaya ta shiga ta biyu da mai shekara biyu ta shiga uku idan suka yi nawa daga saba'in zawa saba'in da tara idan suka yi tamanin zawa tamanin da tara to za ka ba da mai shekara biyu ta shiga ta uku guda biyu musinnatan mai shekara biyu ta shiga cikin shekara ta nawa ta ta uku bala idan suka yi saniya tis'in zauwa tis'in da tara ɗari ba ɗaya to za ka bada ɗabi'a guda uku ɗabi'a masu shekara ɗaya ɗaya sun shiga shekara biyu da uku za ka bayar ka ribi ikon Allah sai ka kai saniya ɗari ba ɗaya sai ka bada mai shekara guda guda guda uku shi ne matsayin zakar dukiyarka a shekara guda mi zai rage wa'in ka baya don Allah mi zai rage mutu tsakani fa da Allah eh don girman Allah wanda ke da saniya guda 99 ba dai sai aka ce cikin shanun ya ɗauki mai shekara ɗaiɗai sun shiga ta biyu ɗa guda uku ya bayar mi zai rage cikin wa'in shanun tsakanin ku da Allah fa mi zai rage na'am akwai abu za a gane an ɗoka eh eske ana ganewa ba magana an fidda amma wallahi wasu ba su fidda shi musamman ma masu masu masu eh sharunan da da da da ra'un ma ba su fidda zakka kai mai dan kokarin fidda zakka shine manomi kuma garin garin da uwaye an saba cewa ba a iya ci kai kadai eh an saba ba a iya ci kai kadai ba yanzu fatalakan da bai da abincin shekara bai da abincin shekara wanda dan noman su duka bai kai ka ba bai ma kai nisa'i ba amma wallahi wani bai yarda sai ya ce sai ya haida da wasu zakka sai ya bada sadaka amma ga ka dan karan kudi miluka ka hidda haƙƙin Allah ka bayar kana jin haushin shi kaza duk Allah zai manna iska wuta wallahi eh ku yakurin kalmar ta yi zauni duk Allah zai manna su a wuta wallahi duk wanda bai fidda zakka sai Allah ya jibga shi jahannama duk wanda Allah ya ba kudi bai fidda zakka wallahi sai Allah ya manna sa jahannama muna can muna ba mu kallon su ba mu ma wallahi na miye ma na kallon su ko lokacin su muna can muna fi shugulin fakihina haka Allah ya faɗa inna ashabal jannati yawma fi shugulin fakihina hum wa azwajuhum alal araiki muttaki'un muna can mun gijirta muna tabariki in Allah ya yarda Allah ya kai mu lahiya Allah ya kai mu lahiya daga duk wanda eh kololo cikin Allah da firdausa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke so ai idan muke nema idan suka kai 100 zawwa 100 da 109 to sai mutum ya bada mai shekara biyu ta shekara uku da 'yan shekara guda guda su shekara shekara ɗaya biyu guda biyu ke nan sai ta shi guda uku da mai shekara biyu ta shiga uku da mai shekara ɗaya su shekara shekara biyu idan su kai ɗari zuwa ɗari da tara idan su kai ɗari da sha tara zauwa ɗari da ɗari da sha tara ai ɗari da tara afuwan daga ɗari da tara zawa ɗari da goma sha ɗari da goma to sai mutum ya bada mai shekara biyu ta shiga ta uku ɗaya biyu da mai shekara guda guda sun shiga sun shiga ta biyu ɗaya biyu ɗa nawa kenan ɗa hudu mai shekara biyu ɗaya biyu mai shekara ɗaya ɗaya biyu haka zai bayan suka ɗari zawa ɗari da tara zawa ɗari da ɗari da goma idan suka yi ɗari da ishirin zawa 129 to zai bada mai shekara mai shekara biyu sun shiga shekara ta uku guda uku da kuma masu shekara ɗaiɗai guda hudu saniya nawa kenan bakwai in suka yi ɗari da daga ɗari da ishirin zuwa ɗari da ishirin da tara daga nan kuma sai lissahi ya canza ba ma za da ala zalika fa fi kulli na tabi'in au tabi'a da an kai talatin duk lissahi talatin a hidda mai shekara ɗaya duk lissahi da kuma suka yi arba'in duk lissahi arba'in sai a hidda mai a hidda mai shekara biyu wannan haka za a fidda musu zakka abin akwai sauki kwarai da gaske akwai sauki a kwarai da gaske kuma kullum abin da nake faɗa wa mutane ko shine wallahi kawai kowa ya tashi ta neman kuɗin nan wa kaga zo na baka sana'a kowa ya ta neman su ya hore masa shi ma Allah ya bayar saboda daga cikin abun da ake sabon dacewa da gidan aljanna akwai ciyarwa da dukiya akwai abun da dole sai da kuɗi ai ku dibi zamanin annabin rahma talakawan madina suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujuri ma'aikin Allah masu kudi sun tafi da lada masu kudi na wancan zamanin sun tafi da lada na wannan zamanin barsu da siya makarewai da da ɗan daudin moto billahi lazi daga karuwa karuwa da mota zai wutura takawa ga aram makaranti alqurani ko keke bai da kaga za akwai tsiya ta kasar nan wallahi tsakanin ku da Allah ko abu adalci a wannan sha'anin tsakanin ku da Allah kuma wallahi a islamiyya ɗiyansa ko biyan makaranta ba shi ko makaranta bai biya ayi makarantar ma in ma damar lawan uwa ke za su makaranta a yanzu galiba yan bariki kuwa ɗiyan uwayen su ke kai su ke kai su makaranta ba ubannin ba da su suna ganin kawai ɗardu tiyar ne ɓarnan lokaci ne ake kawai yaro kawai abun ya mai yawa akwai sakarci kasar nan akwai sakarci suna ce zahabu ahalud dusuri bil uju masu kudi sun tafi da lada yusalluna kama nusalli suna yin sallah iri da muke yin sallah wa yasumuna kama nasum in azumi yazo su ma su yi azumi ma mu yi azumi amma wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim kuma suna ba da sadakar dukiyar da ta saura a cikin dukiyarsu suka ce ya manzan Allah sun tahi da lada sai manzan ce ai kuma Allah ya sanya muku ku yi haƙuri Allah ya sanya muku yadda za ku samu lada dukkanin kabbara ka ce Allahu akbar za a baka lada sadaka kai tasbihi za a baka lada sadaka ka ce subhanallah za a rubuta maka lada kamar kai sadaka alhamdulillah lada kamar kai sadaka suka je suna ta yi masu kuɗi da suka ji wannan su ma suka rike suna ta yi suka dawo suka ce wa manzan Allah ka wallahi shi ma wannan ba sun rike suna ta yi da ce ku yi haƙuri haka Allah ya kaddara musu haka Allah ya kaddara idan man ai ai hatta annabawan ma Allah ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd annabawan ma Allah daga darajar su balantana mutane sauran sauran gama gari al'umma awa zaka wannan zakata abin da ta shafi mi shanu kenan to makaranta abin da malai ya rubuta imali yake cewa wa amma al-baqaru fa hiya kullu 30 minha tabi' daga dukkanin ta daga 30 zaka bada tabi' mai shekara ɗaya ta shekara shekara ta ta biyu aw jaz'a jaz'a shi ta me muka ce jaz'a ma huwa ma aw fa sanataini abinda suka shekara biyu wa fil 40 musinna in kuma suka yi 40 to za ka ba da mai shekara biyu ma tu'khadhu illa al-unsa ma tu'khadhu illa al-unsa amma ba a karba sai mata kusan me hikima aka ce a karbi mata eh in za a karba ai ta mal baka tayir ana ce bintu labun diyar mace aka ce a karba cikin raƙuma ana in za ka mata ake bayarwa ba maza ba kai in za a bayar mata ake bayarwa ba maza ba kusan hikimar saboda su za su ƙaru mana amma ka ba shi namiji bi za shi da shi tsawaci za shi ta yi ba abin nan amma in ka ba da mace ba kai wata da Allah shi ma in ka kirga mai shekara biyar nan gaba sai shi fara yi da zakka in Allah ya ce amin ba haka bane eh yanzu kai in ka ba ma da abba raƙumi ka ba shi bintu labun guda biyu eh aka shekara shekara biyar ba ai sai mu ce mai mala abba ka ji tsoron Allah ka dinga fitta haƙin Allah ka ba bayin Allah ba ka bane Allah ya datar da mu haka mata ake bayarwa saboda suke karuwa suke karuwa malike cewa wahiyal muwaffiyatu thalatha sinina thumma fi 60 tabi'atan sannan suka shekara biyu sai a bada tabi'atan mai shekara eh mai shekara ɗaya ta shiga tabi thumma fi kulli 30 tabi daga nan kuma duk 30 suna da tabi'i guda daya wa fi kulli 40 musinna kuma cikin dukkanin 40 cikin kowace 40 zaka bada da shekara biyu ta shiga ta shekara ta uku ila 20 wa mi'a fa yukhayyaru sa'i fi akhdh thalath musibat daga nan kuma sa'i wanda yazo karbar zakkar to sai ya zaba cikin karba musibati au arba'ati atiba ko ya dauki mai shekara guda biyu ko kuma ya dauki mai shekara biyu guda biyu ko kuma ya dauki cikin masu shekara guda guda guda hudu to ammal ganam yanzu sai a zo kuma zancen abin da shahi awaki dan an zo da yan kusa kusa alamin kan awaki ko to ka fara kilgo ka fara kilgo za mu fidda maka zakayin su idan kuma ta hidda haƙin Allah a bayar to to da tinkiya da bunsuru da rago da akuya sai sun kai nawa ake hidda musu zakka daga daya har zawwa 39 ba su da zakka in ka aje tunkiya dai dai har 39 ko bunsuru dai har 39 bai da zakka ai abun akwai sauki eh abun akwai akwai sauki sosai to daga nawa ake fara hidda zakka daga daga 40 daga arba'in har zawa ɗari da ishirin tulotu za ka fidda shatun wahida ka fidda ka hidda tinkiya guda daga arba'in har ɗari da ishirin sai ka fidda akuya guda mun fahimta kun gane tinkiya ko rago ko akuya sai sun yi arba'in ake fara hidda masu saka in suka kai arba'in sai a hidda tinkiya shatun wahida shatun wahida jaza kuma tace ya gace jaza daga to wace za a fara shekara nawa daga mai wata shida mai rabin shekara kenan ko daga da za a fara hitarwa idan kuma suka kai 130 121 zuwa 200 sai sun kai 200 sannan ka bada 121 sannan ka bada tinkiya guda biyu ko akuyi sun kai akuya 121 zuwa 200 duka akuya biyu zaka bayar idan suka yi ɗari biyu da ɗaya tawa ɗari biyu da tis'in da tara sai ka ba da akuya uku in suka yi ɗari hudu zawa ɗari hudu da tis'in da tara sai ka ba da akuya hudu in suka yi ɗari biyar zawa ɗari biyar da tis'in da tara ka ba da guda biyar daga nan kuma duk lissahi kan ɗari za ka ba da tinkiya guda abin akwai sauƙi eh ta ana yi ko aski ana hiddawa ko yanzu ana hiddawa alaihin su malam jabir ne ba sa ba sa yin mutane karatun zakka musamman kauye a dinga mutane karatun su sun tara su musamman masu masu raƙumu na wallahi ne ban taba ganin ga ahida zakka ne tun da ke da wani ban taba ganin zakkar raƙumi ba ko ta ban taba gani kuma na tare da masu su diyawa ba mu taba ji ba ni ban ko shi ban taba ji ba amma dai kana noma ko shekaran jamin ta ji wani ya fidda ba kamin ba ka na ji an hidda ne ma shi ma tambaya ce akai ne tambaya ce akai Allah ya datar da mu malik ya ce wa wa ammal ghanam fa fil arba fa fi 40 minha shat sai sun kai 40 sai a bada shati daya jaz'un aw jaz'a min ad-da'n aw al-ma'z huma aw fasanatan wa fi 100 wa 21 shatan sai ta shekara daya ake fitarwa daga shekara daya abin da ya sama wa fi 200 wa fi 200 shat wa shat wa thalath shiyah وفي أربعة وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة وانا مرقا من كارنتا إذا ذا أتدر ذكر ذكر أبنن wani magana a nan malace tambihun magana ce ke da kwai a nan tunatarwa bature ya ce remark la yi ukhadu kara'imul amwal ba a in aka je karbar za a cire a ciki to ba a ɗauko wada aka ce kara'imul amwal dabbar take da da yauni ba a doko irin mai shayarwa abin nan mai shayarwa ba za a doko ta me ba za akwai dabba da ba a dokowa wanda ake amfani da ita ba za a ba za a fitar ba ba sa kuma fa ita ba akwai dabbobin da ba a saboda saboda wannan in aka abin da za su cutar akwai cutarwa wa talakawa akwai da dabar da ka kama talaka ta aika ba shi jidali sai da hisi ko a koda yin gaba talaka so ake ai so ake shi kamar ya wadatu ai hikimar fita zaka shi ne don a wadata ai na faɗa sati daga wata ce da masu kudinmu suna yi yadda ya kamata sai a ce ga shi ka fita zakan miliyon ɗari miliyon nawa ɗari sai karba ta gida goma miliyon nawa kenan goma goma sai ka samu mutum goma ka raba musu kawai ka ba mutum goma kuna ganin shekara mai zauwa ga ce aka juya za su da kuma za su yi da musu ma eh ba shi ba goma ta karewa eh ba shi ka goma ba miliyon goma ake hira ana zan hira a ba mutum guda miliyon goma ka fahimta shi ma wata shekara zai hidda kaga yanzu yanzu yanzu misali in kai shekara biyar kana fitar mutum goma goma a shekara biyar kenan mutum ka hida mutum hamsin to kana ganin su mutum hamsin kina za su hidda eh wannan shine kamata a ce an masu kudi musun gano hikimar sanya zakkar saboda al'umma ta wadata ne ba wallahi ku dibi irin da sahabban annabi Muhammad suka rayu kai jama'a rayuwar sahabbai ta yi ɗaranci da Allah rayuwar sahabbai ta yi ina ma a wannan lokacin Allah ya tada mu rayuwarsu ta yi cikin ta ko'ina ba kasala wajen ibada aikin Allah ba sa kai su in ba su yi aikin Allah bin kasala suke ba lafiya ba kullun suna gidin a gindin annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan masallaci ana karatu duniyar nan ba ta dauki hankalin su ba yanzu ka ribi Usman dan Affan malam Jabir har yanzu fa na hida mai zakka Usman ɗan Affan har yanzu tana da hannun jari hannun jari a abin nan a Madina da kamfanin Dabino da ake dame zaka wannan rijiyar da sai bi wannan rijiyar da ya sai bin Roma har yanzu ana fi dame zaka in kaji Allah ya ce radiyallahu anhu to wallahi ba ku ka kula su ka shaka ta gyatsi ba Allah shirar da su aiki suke ma Allah tsagoron sa haka in za a bayarwa ba za ka ba da akula ba mai ci da yawa in za ka ba da kaka ba da akula ku san akula daga ce akul shi ne mutum mai ɗan karanci akwai yan uwa da mai karatu da suka ji wannan kalma za su sani mai karatu da wasu akwai wanda shi karin sa ya ɗaya bage ta ɗaya da rabi bai isa shi malan shafi ɗaya da rabi yake tashi da shi akul ne shi da yanayin ma zai ɗan taimaka ne haka na kawai ya kalme da shi bai wadatarwa ta ga irin wannan su rike su sai gwamnati a kul kenan to in za a hidda ba a fiddo a kula mai ci da yawa saboda talaka shi ba zai samu damar ya rike ta ba ko kuma zakar ayana ba talaka ne mun fahimta wa zatin laban da kuma mai shayarwa mai nono wadda take da hantsa wadda kamar ba ta da ba a tatsa amma yin asu ako wadda ake tatsa ce kaga talakar zai amfana ko nono aka sai da dai za a amfana da da kudinsa wala shiraruha kuma ba a ba da kadibi ciki wanda kan ramma hidda ba a hidda wanda aka ramma wanda aka ramma ake bayarwa ba kasahalati kamar ramamma wadda take ba ta da ba ta da abin nan ba ta da mai ba ta da kitse wadda ba ta ma shekara ba wata su kuma ba a ba da bunsuru ba a ba da zakka in za ka ba sai ka ba da tink akuya akuya ba a ba da bunsuru saboda su ake ta idan ka ba mutum mai haihuwa sai ka ba shi mai haihuwa ɗan tawaye ai da tinkiya wata shi zuwa wata shi take haihuwa ko tinki haka akuya akuya wata ce akuya nake nema me wannan wannan da yawa akuya ce ko a wata shida zuwa wata shida take haihuwa duk wata shida zuwa wata shida tana haihuwa to in aka ba mutum akuya take haihuwar ɗan tawaye haka kenan a shekara shida da ɗanawa da hudu to su ma suka ta suna haihuwar ɗan tawaye fa Allah hakimun ne fa in ka bashi basuru kawai banna dauko bai haka hankali shi ta mai amma bashi akuya ta dinga haihuwa mai kuma wallahi wala jabir akwai albarka cikin kiya akuya ni dai na za ga wani makwacin kamar akwai akwai rihin asiri in mutum yana da kiyon sayar musamman ma irin akwai dai ɗauka hankali gaskiya amma dai kuma akwai rihin asiri ƙaramin larura ba za ta sa a jika ba ka zo kana ƙasa da murya in mutum na da akuya tana haihuwa in tawaye suna da takwas sai shi kamo guda jika ishirin sa da biyar sai je ba ba ta ba wanda ya sai kaga an wuce wurin ba sai ya zo ya cike ka bashi hikimar kenan ko Allah ya dace da mu wala ajuz kun ba dokowar tsohuwa da ta tsohuwa wadda ta yi ragob ragob wadda ba ta iya wadda ta tsohuwa ta kare aihuwa ba a bada ita wal aura kuma ba a bada makauniya in za ka bada baka bada makauniya wadda take da aibi ba ka dauko lafiyayya ka baiwa Allah subhanahu wataala to Allah ya sanya albarka cikin abin da muka karanta daga sati mai zawwa sati mai zawa sai mu shiga zakar zakar noma su ma maga dangin abin da ake fidda ma ake hidda ma zakka daga ciki noma kashi biyu ne akwai noman da ake shayarwa dole sai kai kwadago sai ka wahala musamman irin yanzu da mutanen mu suke suke yi ko noman lambuna sai ka sa ayi maka kuraji sai ka sai motar sai ka dinga sayan botekin gas akwai wanda ma kusan kullum duk kwana biyu zuwa kwana biyu sai shi je kin bute kin gas saboda yanzu an koma ayi gas kin an jona shi da an bar sa isa saboda sha yawa kau in kace zaka sa isa za a wahala kwarai su koma aiki da gas to in mutun ya shayar da dabba shuka ta kai aka kai girbin ta to zakata ta sha bamban da wanda ruwa ne kawai Allah yayi ruwan Allah ne aka yi baka shayi baka yi wahala ba akan ta sosai wanda kawai noma ne kai ba amma baka baka shayar ba saboda jan ruwa akwai shi dadi kware da gaske ina fatar mun fahimta to kowace zakkata daban sada kuma cikin abinda ake nomawa ma akwai abinda bai da zakka akwai kalar abinda ake noma wanda ba ma fitta masa zakka ina fatar mun fahimta amma dai su gujiya dai ka wannan in ka noma gujiya malam Umar dai ka gujiya dai ka ji tsoron Allah ka hidda zakka ka ba bayin Allah wanda Allah ya ci a ba su hatsi su ma suna da zakka za mu zo mu gani mana nawa ko tiya nawa sai so kai zaka fidda zakka sannan kuma daga nan mu yi mu huce akan abin da ya shafi zakka ta ta kudi ga miliyon dun miliyon nawa gare ta ala jami ga dun dun miliyon ala babu ke lagga ke lagga yi gushiya eh sati ne da washi ne katon da za a yi lokaci ya riga yayi ami ya hayya kai zaka duk wanda yayi san yayi noman gushiya da noman hatsi to zai shi kokari shi kashe kunne sati mai zawa za mu bayani in Allah ya yarda Allah ya sanya albarka cikin abin da muka karanta kurakure Allah subhanahu wataala shi yayi muna wannan kasar ta mu Allah ya kara mana kwanciyar hankali zaman lafiya barazana ta koina har yanzu ba a bari ba muna ta roƙon Allah muna kai kukan mu zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah kai ne wanda kake yi Allah wannan kasar ta mu Allah ka tsare mana ita duk menihin mu da alkhairi Allah ka sada mu da shi wanda kuma gurin sa sharri ne gare mu Allah ka masa da kayansa Allah jami'an tsaron nan da suke kare wannan kasar Allah ka kare mu da su baki daya Allah ka ba mu kariya ka ba su kariya Allah ka baiwa wannan kariyar kasar kariya daga wajenka Allah kare ka muke bukata ba ma bukatar gudunmuwan kowa sai kai Allah Allah in ka kawo mana agaji agajin kowa ma na banza ne Allah ka agaza mana a rayuwa ƴan kasuwan manya da ƙanana Allah ka sanya albarka a dukiyarsu malaman mu Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka dalibai ba su taso wa Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin karatun da ake yi kuma Allah ya sanya mana ikhlasi baki daya Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da yi dan shi Allah ya kare mu da yi da yi dan ayaba mu Allah ka arzuta mu da ikhlasi Allah ka arzuta mu da ikhlasi Allah duk aikin da babu ikhlasi a ciki Allah ka tsare mu da yin sa duk aikin da babu ikhlasi a cikin sa Allah ka tsare mu da shi Allah ka ba mu karatu mai mai albarka Allah ka ba mu ilimi mai albarka mai yawa Allah ka datar da mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh